رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم um, kafin mu amsa tambayoyi a cikin taimakon da aka nema na shi assalamu alaikum wai shi da wata wata yarinya kirista sun yi soyayya sun yi alƙawarin aure ita wannan kiristan ta ce ma za ta musulunta ya ce ya yi ma yi kokari har ya sa ta fara sa hijabi kafin ta musuluntan ya ce wallahi malam in mutum ya ganta sai ya rantse ce musulma ne ya ce abin da ya rage masa kawai shine musuluntar da ita ya ce to malam babban aiki shine yanzu a wayar da kan iyaye don su yadda su ma ya ce wai shin akwai akwai illa ne akwai wata illa ne don mutum ya auri wacce ta musulunta kaga gogon naka ya je ya yi aiki kenan ai yanzu baka ma bata musulunta ba tukunna Allah ya saka maka da alkhairi dangane da kokarin da kai har ka sa ta fara sa hijabi yanda kai jihadi ka sa ta fara sa hijabi za za ta musulunta ka yi kokari ka musuluntar da ita in ka musuluntar da ita wani sati sai ka zo in baka amsa yawwa ka sa ta musulunta tukunta in ta karbi kalmar za a san dabara da za a yi a yi wa iyayenka magana su taimaka maka ba shi kenan ba amma yanzu ba ta musulunta ba muna fatan za ta musulunta din ba laifi ba ne in mutum ya musuluntar da mace ya aure ta wani zikiri manzan Allah ya tanadar mutum ya karanta yayin da zai shiga sabon gida a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa haka annabi ya ce man nazala manzilan wanda ya sauka a wani gida inda bai taba zuwa ba zai sauka wurin to sai ya karanta wannan ba ma sai gida ba ko tafiya kai ko tsayawa kai zaka huta a hanya ko a daji za a yi alwala ko za a ci abinci ko za a yi sallah ana tsayawa a wurin to a ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalmar ubangiji ko kalmomin ubangiji cikakku daga sharrin abin da ya halitta saboda akwai halittun ubangiji waɗanda suke masu sharri akwai aljanu ba ganin su kake ba ka je ka shimfiɗa sallayanka akan wani yana kwance baka sani ba ya je rike ma kafa kai ta fama to shi yasa ake addu'a in an yi addu'a duk mugun abu sai baka wuri Allah ganar da mu ba laifi kuma akwai riwaya da ta zo a ingantacciya manzo Allah ce duk gidan da ake karanta suratul baqara shedan baya zama a ciki duk wanda yake so gidansa ya nisanta daga shedanu to ya rinka karanta suratul baqara a ciki to kaga dogaro da wannan hadisin idan mutum ya karanta suratul baqara din a gidansa kaga yayi kuma ta sa karatun qur'anin a cike yana da kyau ba dai sharadi ne dole ne in za a sare a gida sai an yi saukar qur'ani ba kamar yadda wasu ke ba dole bane ba amma dai ya halatta mutum ya tawassuli da qur'ani ya yi addu'a din wannan ya ce assalamu alaikum Allah kara malam lafiya malam dan Allah menene hukuncin wanda ya bi mutum da ya sami jam'i ma'ana wanda ya bi liman amma bai samu duka ba masbuki kenan ya halatta akwai malaman da suka hana amma rajihin zance ya halatta abin masbuki sallah dan babu dalili nassi karar da ya ce kar abi shi din da Allah malam ina so a koya min yadda ake wankan sunna Allah ya kai malam gida lafiya wankan janaba kenan to idan mutum janaba ta same shi abinda zai zai je banɗaki da ruwa takaitaccen ruwa ba mai yawa ba ba a san barnar ruwa ko alwala ko a wanka din amma dai shari'a ta ba da dama ga iya kiban mutum da girman jikinsa abin da zai ba a ce dole kowa sai da buta zai yi ba don wani gaskiya buta ɗaya ba ta isa sai mai wanka ba za a neme ta a rasa za ta shiga cikin wani yanayi to kaga wannan sai a haɗa mai buta biyu ko ko bokiti ɗaya kenan almuhim dai mutum iya girman jiki iya tattalin ruwa to sai alwala irin ta sallah mai mai ɗaya mayawa ɗaya bibiya ɗaya na farko zai yi tsarki dama an sani is normal ya wanke wurin janabar da ta shafe shi din sannan kuma sai ya alwala bi ɗaiɗai in ya ga dama kada ya wanke kafafuwansa a alwalar sai ya gama wankan sai ya wanke kafafuwansa in kuma ya wanke kafafuwan ma dai ba laifi sai ya zo kuma ya raba jikinsa gida biyu ya fara wanke kai gaba ɗaya da fuska sannan ya wanke ɓangaren dama har ƙasa ya dawo ya wanke ɓangaren hagun har ƙasa in yi haka shikenan sai ya tafi ya je ya sallarsa ba tare da ya sake alwala ba in ma hakan ba ta yiwu ba mutum idan ya yi tsarkinsa ya wanke wurin da janabar ta taɓa sai ya ɗebi ruwan ya watsa a jikinsa gaba ɗaya ya wanke jikinsa tas ba tare da ya raba bangare kaza bangare kaza ba in yayi wannan shi ma wankan su yayi to wannan shine wankan sunna ko wankan janaba shi ake yi a juma'a shi ake a janaba shi mai haila take shi mai jinin biki take wankan al'ada kuma kowa ya sani yadda ake malam wai yaya maganar waɗanda suke cewa rest in peace hatta gidajen rediyo ma za a ga suna karɓo obituary kuma suna rubuta may his soul rest in peace akan hoton wani kafiri ya kamata a ja hankalin mutane akan haka to kai dai yanzu din in musulmi ne aka ce rest in peace din ne his soul rest in peace ba laifi amma in ba musulmi bane to ka karanta ka ji cewa ba daidai bane gidajen rediyo ku barnar da suke ma ai ba za ta lissafo ba ai da yawa sai dai Allah gyara shi yasa ake so ku din masu karatu waɗanda kuke zuwa ilimi ku rinka shiga aikin gidajen rediyo ku rinka shiga ku rinka shiga yana da kyau ku rinka shiga duk da cewa ba a samun kuɗi dai da yawa haka babu kuɗi a cikin harkar sai dai za a san ka za ka yi suna amma akwai talauci ina faɗa ne idan a ƙara musu albashi ba wani kuɗin kirki masu gidajen rediyon su suke cinye kuɗin ma'aikatan su dai akwai dai labarai kawai a sa ka kai ƙarya a sa ka kai mai duka amma ba albashin kirki so amma yana da kyau dan manufa a rinka samun mutane masu manufa kuma masu aƙida su shiga kafafen watsa labarai wallahi ina gaya muku wani ma'aikacin rediyon hidimar da zai wa addinin musulunci ya fi malami a masallacinsa Allah ina gaya muku wannan wani mai manufar kuma a kwance ya yi likimo aikin da zai ba a cewa komai kuma shi taimakon addini fa ba wai sai ka zo kana program na addini ka ja aya ka ja hadisi ba ko labarai kake yi a cikin labaran da kake za ka rinka da'awa a cikin labaran da kake za ka yi da'awa akwai abin da za a zo a bada wani labari na cutar da musulunci ne in ka zo sai ka gyara shi ka faɗi ga yadda ake haka ake tunda duniyar zaman siyasa ne kowa gyara siyasa sai yake yanzu za ka ga ana takatsantsan duk abin da ya shafi gwamnatin tarayya za a yi abin da ya taba gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha za ga suna takatsantsan suna jin tsoro ba za su yi ba amma abin da zai taba Allah zai taba manzan Allah sai a zo a kawo sai su yi kuma ko ma ba sa ji mutum ya zo ya yi wani program da ya cutar da musulunci ya cutar da addini lalata tarbiyya ne amma sai ya zo ya yi ba ruwansa yanzu kama wani program da ake ake kafafen watsa labaran nan kusan yawanci ana yi kawai a samu wani kawai wanda ya iya shakiyanci ya iya tsaya a tara kiɗa da waƙoƙi na indiya da na waye indiyan nan fa marasa addini a sa yara 'yan mata balagaggu suna bugawa maganganu na batsa na rashin kirki wani ya ji ya bugo min waya ce malam kunna ka ji da kunnanka na kunna kuma na ji ni ban iya karasa ji ma kashewa na ce yanzu dama haka ake wallahi malam yarinya budurwa tana karya harshe malam tana numfashi na rashin mutunci malam tana makaba abu na na tare sha'awa yana dariya ya tsokale ta ta tsokale shi ta kira sunan wani kafiri wani mawaki ta ce kaza wakan wane take so kaji yaran mu mata ana tambayan su wata waka ta indiya ta san shekara kaza aka yi ta wani ne ya yi ta kuma a wajen taron kaza ya yi ta inda za ka ritsa wannan wallahi kul huwallahu lafiyayya ba za ta iya maka ita ba wani da gaske kuma da yayan mu ake kuna kuna mamaki kannan ka yanzu haka kanwa ka tana bugawa ana yi da ita yanzu haka yar ka tana bugawa ana yi da ita wallahi ba mamaki matar ka tana bugawa ana yi da ita wai shi ma wai entertainment ne wai jin daɗi ne wai morewa ne yanzu wannan ya dace mai kuma zo a sa su ana ba su dama suna ana musu tambayoyi akan sahabi kaza a ina aka haife shi sahabi kaza a ina ya rasu alqur'ani ayoyi nawa ne sura nawa ne a cikin alqur'ani ko ba haka bane manzon Allah a shekara ta nawa yaje yakin Uhud a shekara ta nawa yayi kaza a rinka koya musu abubuwa na addini tunda a Kano muke mu musulmi ne amma zo ana koya musu waƙoƙin Amerika waƙoƙin Ingila waƙoƙin India waƙoƙin kaza kuma da abubuwa na soyayya fa ko ta buga masoyinta ta ce kaza kaza kaza ta waye waye da sauransu wance ya na ji ki ne wallahi haka nake ne abin nawa ne kai dai kai min addu'a wallahi wani to ina wani ne shi gani nan ina jin ki ai wance kaza kaza abin ba daɗi wallahi irin waɗannan matan ga sunan haka suke tsautsayi ya sa ka je ka kwashi wannan ka kai gidanka ka kai matsala wallahi ai kwarai da gaske ina gaya maka da babban baki da wasali duk wanda tsautsayi ya sa ya je bi waɗannan matan masu wani abin ya kai gida wallahi sai ka biya haraji in ta rinka maka hauka in gaya maka wallahi sai ka sai ka ji kaman ka tukukiya ta ka zuba ta a bola saboda ba ta da tarbiya ba ta da tarbiya hankalinta yana can duk abin da ya shafe su can shi za ta yi kai ba kanka take yi ba larura ta sa za ta rinka zama da kai wallahi tallahi tana tunanin wani namijin ba kai ba so kaga yanzu wannan misali aka samu yaro matashi mai addini yayi bokon ya sha bokon kuma ya je ya shiga yana aiki a gidajen watsa labaran ai zai taimaka take din ana yin wannan abun na samu wani cikin yaran ma'aikatan abun nan wanda yake yana da manufa na kira shi nan masa magana ce mallam insha Allah za mu yi kokari mu samar da gyara akwai kuma wuraren da wallahi za ga kai Allah ya sauke za ka ga wato wato arna ne suke targetin wurin wani ɗaya daga cikin ma'aikatan kafafen watsa labarai ce wallahi malam a kafafen watsa labaran nan mata inyamurai mata arna zuwa suke wallahi kyauta ma suke su kai kansu su je su rinka program kyauta ma kafin ma a fara biyan su sun yadda akwai wacce wallahi da kafa take tahowa daga sabon gari ta je wani gidan rediyo sun ki ma su dauke ta amma dai a ba ta dama dai ta fito ta turanci ta yi program da 'ya'yanku ta lalata su kuma a haka din yace kuma an dauke ta daga baya a dauke ta yace wallahi sai ta yi ne wallahi ba ta da abincin da za ta ci sai dai ma'aikatan wannan ya zo wasa da ita ya je dan bata 150 ta ce shinkafa da wake ranar da bata samu ta sa a cikin wata rake na naira 30 ta sha ko ta hada da gyada wallahi ta caba kwalliya ta yi ado tana kanshi ta fidda tsiraicin ta yace ta yadda ta zo ta zauna saboda suna da manufa suna da manufa kuma yawa yawan su ina gaya muku ina maimaita muku eh ku je wuraren kafafen watsa labaran wasu wallahi matan da suke yin wannan program din wata in ka ganta ba ka ce musulma ba ce ba na yi magana wa wani nake masa nace ya haka wannan kazanta ya ce a ai malam cewa yake a irin wannan gidaje in ka zo yi wai ba wani magana nuna addini kawai ki dauka ke namiji ne ni shi ma namiji ya dauka shi mace ce to wannan ka ni program ma aka zo aka yi wasu ne suka zo daga wani kafin watsa labarai suka zo za su hira da ni akan wata matsala da wata yarinya budurwa da wani suka zo da suka zo za su zo su zauna na ba su wuri za mu tattauna da su kawai na ga ta makale a jikinsa tana jingina a jikin suna abin nan ce ke matsa mana wallahi nake to shine ni abin ya ban mamaki gaba ɗaya yarinya ce musulma masha Allah tabaraka amma an cire mata kunya gaba ɗaya wallahi malam jikinsa yana taba nata ta suna abin nan tare kuma mota ya zo da mota kuma ta shiga gaba kawai ta zauna to shine nake tambayan wani babba haka abin nan sai ce a ai malam ba mamaki dan kaga duk yarinya da ta zo dama dama akwai ana ana gaya musu daman to ba wani magana nuna cewa ke mace ce ko wani ko na addini ko na no she is your friend she is your friend you are friends ko ba ka bane kar in ka zo karka ji cewa mace ita ma zo karka ji cewa namiji ka duba yahudanci ba ka duba yahudanci ba sai kaɗan daga cikinsu kaɗan ne daga cikinsu ga suna da alamar hijabi da addini da mutunci amma wasu ka je ka gansu ba abin da wara gani a jikinsu ba ta wasa da su ga yarinya ta zauna tana program ka ji ta karfe 11 da rabi 12 tana program kuma budurwa ce ba ta da aure ya za a ta dawo gida wataƙila a nan za ta kwana kuma kaga ba ita ɗaya za ta kwana ba dole akwai a wannan akwai akwai maza za su kwana a gurin akwai abubuwa da yawa waɗanda is questionable ba to amma ni abin da nake faɗa nake maimaita muka a matsayin mu na musulmi ba za mu iya dan samar da ba za mu samu irin islamization din nan ba mu islamizing din sa dewesternization mu canja shi mu gyara tunda an ce kaza ake ba sai mu gyara ba ba za mu iya yi ba kawai shikenan su can suna yahudancin su su ba ba sa musuluncin mu kuma nan mu zo mu mu ki musuluncin ko mu zo mu yahudancin tsakani da Allah fa ayi hakuri ayi hakuri a gyara suna ba da shawara wa samari matasa a rinka shiga cikin wannan harkar kafafun watsa labaran da a rinka shiga dan wani lokacin in baka shiga cikin abuwa za a ka gyara ba za ka iya gyarawa ba ba za ka iya gyara ba yanzu akwai wanda ko program yake ba zai iya cewa insha Allah ba akwai wanda kuma za ka yana insha Allah akwai wanda za ka ga bismillah akwai wanda zai yin sallama akwai wanda wallahi bai zai sallama ba akwai wanda ya zo ya samu dama zai yi kokari a sa program za a rinka sa malaman addini wani kuma zai ce gaskiya a daina sawa Allah ya sawa imana idan an haifi jariri za a yi mai sallah mun faɗi wannan mun ba da fata akwai sabanin malamai sun ce a yi mai sallah saboda annabi ya ce wasu kudu sallah alai dan bari ma za a yi mai sallah kuma sun ce tunda bayi da rai ba za a yi mai sallah ba in ba a yi mai sallah ba ba laifi ba ne da ala malam mutumin da ya ranci kuɗi ya yi noma ya ranci kuɗi ya yi noma kula da kes ɗin kai ya ranci kuɗi ya yi noma to da amfanin ya gama to zai fitar da zakka zai fitar da zakka na noman ne kafin ya biya bashin ko sai ya biya bashin sannan ya biya ya ba da zakka ya kiyasta ya ga nawa ne bashin da ya ci idan ya kiyasta ya ga nawa ne bashin da ya ci sai ya biya bashin sannan sai ya cire zakkar idan har zai iya biyan bashin ya cire zakkan to ya yi haka idan kuma ba zai yi ba to dama ai babu zakka sai an gama biyan bashi Allah ya ƙara wa malar lafiya amin sun ba to amma ku lura da wani abu guda akwai kuma inda zai biya ya kamata ya biya zakkar yanzu misali in tambaye ku mutumin da ya karɓi bashin naira miliyan uku ya je yana kasuwanci da shi zai cire zakka ko bai cire ba eh kudin fa na bashi ne zai cire saboda ya rabo kudin daga wajen mai shi kaga mai shi tun da bashin su ya bayar kaga bai ba da zakka ba tun da ba su dawo ba to kai kuma da suke wajen kake cin more sai ka cire zakka to shi yasa ya cire zakkan shi ya cire hakkin Allah ma wannan kudin tunda ya juya su wannan ta ce tana da wanda yake zuwa zance wajenta wai idan ya zo kullum sai ya ce shi fa sai ya taba ta ita kuma sai ta ce masa ba ta son haka din kar ya ce sai ya taba ta din sai ce mata a ai ba su yi laifi ba hakan yana ƙara soyayya ne da ƙaunar juna irin wannan tarbiya aka yi min ta ce ita kuma ba a irin wannan tarbiya aka yi mata ba to wai wannan yaya haka abinda kika yi shine daidai sai ya haƙuri lokacin da aka yi muku aure na sunna shikenan da yake ce na baka na zuwa haka da kika yi yayi daidai kisa daman zancen na ya kamata a rage yawansa yawa dan na dan na san cewar da yawa ana samun barna gaskiya a wajen zancen nan akwai matan da anan ake musu ciki har ma saduwa ana yi Allah ya sauke to a rage yawansa idan mutum yana zuwa akwai mayu kullum sai sun je kaga bai dace ba kullum hawa bai yi ba faɗan dai kaɗan kaɗan dai yawa a rage yawan zuwa kuma an je a yi abu mai amfani ba laifi an gaisa na gaji a lafiya ya al'amura a yi wa juna kyauta wannan ba laifi ita ma ta dan dafa maka kai ma ka dan kawo aljihunka to ai haka ake ko ba cuɗe din cuɗe ka ka san wasu ne dai kai ta kawowa kawai ka kawo ka kawo ruwan kirki ma babu kullum sai ka zare ka bar amma ruwan sha na kirki ma babu a ke ma ki dan yi wani abu na mutunci haka ake yi ka kimanta ya san cewa kuna da to ba laifi amma an abun yayi yawa akwai barna shi yasa kuma ake so a yi shi a inda mutane suna gani a zauna inda mutane suna gani inda ana zirga zirga kana zo a shiga daki a rufe a kule kirim wannan yake cewa malam assalamu alaikum da fatan malam Allah taimaki musulunci da musulmai a duniya baki daya amin da Allah malam muna neman a ƙara mana rana muna so a ke gabatar da wannan karatu a sati sau biyu a ina Allah ya saka maka da alheri Allah ba da lada bai zai yi ba ni yanzu ka san ma wahalar da nake ai da ka sauka mu wannan karatun ma da ka taimake ni ai kai kun sani yanzu ai akwai wasu yan majalisi a nan da yawa waɗanda har yanzu ban wallahi tun hutun azumi tun hutun azumi ban koma ba wannan din ma Allah ne ya taimaka Allah ya sa mana albarka ya taimake mu kuma yan majalisin su ma yan naci ne a yi haƙuri abubuwan ne da yawa wallahi ka san masu da'awa a nan garin malami dai sai ga yana aikin malami wajen ashirin akwai wasu malamai ne amma sun noke gaskiya ba sa karantarwa wasu kuma suna karantarwa malami mai karantarwa kuma gaskiya na cikin wahala majalisai sun yi yawa ko ina sai ka je nan kuma ga yanayin karatu yanzu kai ne malami kai zaka bi mutane ka je ka musu karatu karam kallah da Allah ka zo ka mana karatu a unguwar mu haka ake so abubuwan ne wallahi da yawa ga ga aiki ga wane ne ga uzurori so mu lallaba dai da wannan guda ɗayan mu gani muna fatan Allah ya sa mana albarka a ciki yan uwa da suke harkar magani waɗannan 'yan uwa 'yan gudun hijira ɗinnan suna da matsaloli na magunguna haka suna da matsaloli na magani so yana da kyau da Allah wanda suke sabon gari suke wajen 'yan magani ɗinnan su taimaka su ba da gudunmowarsu ko ma'aikata lafiya a cikin ku likitoci su taimaka su ba da gudunmowa kamar mutum likita ne sai ba da dama ya kai musu ziyara ya ba da lambar wayarsa in wani baya da lafiya a kira shi zo ya duba shi ko shi ne gudunmawar da zai iya barwa yanzu kamar a can sabuwar gando muna tafsiri wani yaro da aka zo ana magana irin wannan ya ce to akaram kalla ni dai ba da kuɗi amma ni ni tela ne duk ranar da aka samu yadi za a ɗinka musu amin magana ni kuma zan zo in ɗinka musu kyauta shi kuma gudunmawar da zai bayar kenan ko ba haka bane ba to kowa zai iya duba me yake da shi yanzu a cikin ko ila wani yana sana yana shago ka je ka dauko ledar omo kwali daya katan din taliya a'a kwaya biyu kwanan shinkafa biyu uku sai ka ka ce ga gudunmuwar haka ake yi to yawanci suna da buƙatar magunguna akwai wanda na sani Allah masa albarka lokacin da aka yi na yan central africa din nan sai ya je wani asibiti cikin asibitocin nan ya je da fazitin kuɗi dubu ɗari biyu ya samu wani amintacce a hukumar asibitin ya ce ga wannan duk cikin yan gudun hijirar nan duk wanda bai da lafiya za a kawo shi nan asibiti ku yi masa treatment a cikin kuɗi na idan kuɗin sun ƙare ga lambar waya a kira ne zan kawo akwai mutumin da wallahi na san shi haka yi a ɗaya daga cikin asibitocin ne kaga ana samun wannan ai an taimaka musu su abubuwan dai suna nan da yawa na sha gaya muku kano ɗin dai suka tafi kar kuma a zo a ji kunya su zo kanon kuma ba a samu abin da za a ba su suna gani kuna hawan motocin miliyoyi kuna gina gidaje masu tsawo masu tsada kuna fitar da mata 'yan mata masu haske Allah kuwa kuna hawa kaza kaza kuna wane ne amma su suna buƙatar taimako ba a taimaka musu ba wani ba mai kuɗi ne wani mai kuɗi yanzu cikin wanda suka yi gudun hijira akwai wanda sai ya zo ya yi sayayyar naira miliyan uku sayayyar naira miliyan uku ya yi a nan garin yana isa kwana ɗaya kwana na biyu wannan abin ya tashi haka ya gudo ya baro kayan ya baro dukiyarsa ya taho akwai wanda ya taho din gudu yake yi da ya samu ma ya gudu motarsa akwai miliyan biyu a cikin but ya ce wallahi da bala'in ya bala'i ma suka zo mota mota ta tsaya musu a hanya wata tirela ta toshe hanya sauka ya tafi ya bar motar da kudin a ciki inda za a ba su dama waɗannan mutanen su yi muku bayanin halin da suke ciki da ai kun zubar da hawaye wallahi wani yanzu bai san inda karamin ɗansa yake ba wani matan sabi ne ya ga ɗaya ɗaya bai ganta ba ba lambar waya ba duriyar su wani yayansa bakwai ne yana tare da guda uku sauran hudu bai san a ina suke ba wani da uwarsa tsohuwa a gidan sun gudu sun batta bai san ina take ba tana raye ko ba ta raye wani babansa tsoho ne a zauren kofar gida yake sai an daga shi an fitar da shi an shigar da shi an zo an yi raraka a gari an gudu bai san inda yake ba to ya ma zai zo ya zauna a nan garin ma ya ji daɗi ba sa fa cikin daɗi ba sa cikin kwanciyar hankali kawai mutum ne ba da lafiya kana ba shi abinci ma yana ce da kaga dusa kake ba shi haka ba sa jin daɗi to amma kuma bayan wannan bakin cikin da bacin ran kuma su zo su rasa sabulin da za su yi wanka a nan garin su zo su rasa banɗakin da za su zagaya a tara mutane masu gidaje balagaggo mutum talatin a gida guda mutum goma a ɗaki mutum goma a ɗaki ga matan aure ga waye bayan wannan ɓacin ran bayan wannan bakin cikin tsakani da Allah ba daidai ba ne mu dai za mu yi ta wa'azi iyayi kullum sai mun faɗa a taimaka da mu ma Allah kiyayen abin ya faru mun je wani guri sai a taimaka mana ko ba haka bane ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya Allah ya raba mu da fitina Allah ya raba mu da tashin hankali ya Allah halin da muke ciki na bacin rai da damuwa ka mana maganin sa ubangiji duk wanda yake nufin mu da sharri ka mayar masa da makircin sa kansa ya Allah duk wanda yake nufin mu da bala'i ka mayar masa da bala'in kansa ya Allah halin da wannan kasa take ciki na rudu da tashin hankali da damuwa da firgici ya Allah ka fi mu sanin me zai faru muna fatan mu ga alheri ya Allah halin da muke ciki Allah kai mana canji mai kyau Allah kai mana canji mai kyau Allah kai mana canji mai kyau Allah kai mana canji mai kyau Allah ka gyara mana halayen mu ka gyara mana ɗabi'un mu Allahumma altuf bina bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin